الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاشدة قوات رمضان شكرا تدبو دياد دريهدو دا تلاتين دا بير هجرية واندي داتي دا sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiyya za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatun tafsirin alkur'ani mai girma da yake zuwa muku daga wannan gari mai albarka garin kumo ako local government a jihar gombe nigeria muna cikin suratul hud wanda yau da yadda allah za mu kammala tafsirin suratul hud alaihi salam jiya mun tsaya ne a ayar nan ta ɗari da takwas faɗinsa wa amman ladina su'idu fi fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ard to akan tande za mu tashi dan ita ce kan rubu'i sai mu ɗora mu gami Allah zai mana na mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Allah madaukin sarki ke cewa wa amma alladhina su'idu amma waɗanda Allah ya ba su rabo da azurtuwa da samun aljanna kenan kalmar su'idu kamar yadda muka faɗa fa amma alladhina ruziqu bil sa'adati kenan fa fil jannati khalidina fiha waɗannan suna cikin gidan aljanna suna masu kaddara madawwama a cikin gidan aljannan ma damati samawati wal ardu matukar sammai da kasai suna nan kamar yadda muka faɗa cewa har abada kenan dan balarabe yakan ce zan yi maka kaza ma damati samawati wal ardu ko kuma zan daina yi maka kaza ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka sai dai kuma abinda ubangijinka ya so na wasu da za a dan shigar da su cikin wuta a dan taba su kafin su shiga aljanna kenan a ta'an ghaira majzuz wannan kyauta ce wacce take ba mai yankewa ba duk wanda ya shiga gidan aljanna baya fitowa alkawarin ubangiji kenan lallai yan aljanna idan sun shiga aljanna suna cikin wata kyauta ghaira maqtu'a wacce take ba a bar gutsurewa ba ba a bar yankewa ba har abadan abada muna fatan Allah ya mana arziki ya datar da mu da shiga aljanna sai ya ce mai kuma فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله يكي تشيوا دا منزان الله صلى الله عليه وسلم فلا تك في مرية يا محمد كذا كذا من تو تشكين وتشكّى mimma ya abudu ha'ula dangane da abin da waɗannan suke bautawa su ne ahalud dalal ‘yan bata-batattu kenan ma ya abudu na illa kama ya abudu a ba'uhum min qablu babu abin da suke bautawa ko kuma babu wata bauta da suke yi face suna yi ne irin yanda iyayensu magabata suke bauta wani Allah haka su ma suke yi iri ɗaya ne ɗan juma ne da ɗan jummai ƙwaryar sama ce da ta ƙasa kawai wa inna lam wafuhum nasibahum ghaira manqus Allah ya ce lalle mu za mu cika musu rabonsu kalmar nasib tana nufin hazzuhum min aljaza rabonsu na sakamako ghaira manqusin ba za mu tauye musu komai ba iya barnar da kai iya abin da zaka gani a ƙwaryarka a kiyama so ya muhammadu kada kai shakka akan wannan bata tasu kwaikwayo suke yi dangane da iyayen da suka gabace su irin abin da iyayensu suke mushirkai su ma dai hakan dai suke aikatawa wannan yana nuna mana cewa ashe ɗabi'ar masu aikata aiki na ɓarna ko waɗanda suke aikata shirka suna kwaikwayon iyayensu da suka gabace su magabatansu akan harkar kafircin mahallin shahid idan har a ce waɗanda suke kan ɓata fi dalalin wa jahlin wa kadhibin wa iftira wanda suke kan ɓata da jahilci da ƙarya da ƙirƙirarta suna ƙoƙarin su yi koyi da magabatansu akan wannan ƙaryar to me yasa mu musulmi a wannan zamani musamman waɗanda suke da'awar suna riko da alkitabu wa sunna me yasa ake cene na ce me yasa ake kai ruwa rana dangane da ainihin wato biyayya ga magabata ga mutum yana da'awar shi yana kan alkitabu wa sunna amma ana ta taɓirza da shi dangane da wajibcin bin sahabbai ana ta taɓirza da shi dangane da wajibcin bin tabi'ai da bin salafus salih magabata na kwarai yanzu wannan bata suke yi Allah ya ce ma ya abuduna illa kama ya abudu aba'uhum min qablu ba bauta suke ba face irin bautar da iyayensu magabatansu suke yi irin ta suke yi to sai zama wannan da'awa ta alkitabu wa sunnah ana kiran mutane ne su yi ta irin yadda magabatan kwarai suka yi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi mu'amala ta aure da kasuwanci da kuma sauran jama'ar ku irin yadda magabata as-salafu salihu na kwarai suka yi haka ake so kuma ku rinka yi bayan mutum ya zo ya zauna yana da'awar bin sunna amma kuma yana yin wato addini irin nasa da ya ga dama ba ko kuma mutum yana da'awar bin sunna amma sunnar tasa tana da wani geji mana akwai wanda zai iya tashinsa daga kan manufar sunnar ko da annabin ne ya ce in dai wani malamin ya ce ga abin da za a yi to ba zai bi annabin ba zai bi malamin wani abin tausayi ne kwarai da gaske a ce mutum ya wayi gari yana da'awar shi yana bin alkitabu wa sunna amma kuma yana bin rayin wani ga hadisi ya inganta karara cikin bukhari cikin muslim cikin abu dawud da cikin tirmizi cikin nasa'i cikin ibnu maja da dukkan kutubu sitta da al-ajza da al-atraf da al-masanid da dukkan littattafan hadisi a zo a karanta wa mutum wannan hadisi a yi masa sharhi a yi masa bayani dalla dalla filla filla amma wallahi malam mutum ya waye gari ce a'a mu malaman mu ba su ce mu yi ba to malamin ku kuma ina bayan abin da annabi ya faɗa bayan abin da su abubakar da umar da usmanu da aliyu da sauran salafu salih magabata na kwarai suka aikata da waɗannan malaman ne yanzu da waɗancan suwa suka fi kusa da annabi waɗancan suwa suka fi tsoron Allah waɗancan suwa suka fi ilimi da takatsantsan akan ilimin waɗancan su waɗancan su ne salaf magabata na ƙwarai da aka ce ka bi su ka yi musu da'a amma mutum sai ya zo ga gaskiyar ta tabbata tunda dai ba a ce ya yi ba to ba zai yi ba wai ita sunnar mata annabin ana jiran sai an bada umarni a yi ta so jama'a ya kamata mu sakel da sakel tafiya ba ta yi a haka ba in dai sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ba daga kafa ba gudu ba ja da baya aikatawa ake da taimakon Allah kurum amma ina jiran sai wani ya bani umarni ba a faɗa ba a can ma'ana daga sama ba a ce a yi ba a akwai wata sama da ta wuce ta annabi sallallahu alaihi wasallama akwai akwai wani ofishi da yake da wata doka ko wani mulki ko wani command wanda yake sama da ofishin manzon Allah babu wallahi duk wani mutum da ka sani ana ana cire masa hula ne a daga masa kafa idan ya yi biyayya cikakkiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun matsayi yana samun nauyi yana samun daraja yana samun kima yana samun ɗaukaka ne in shi ma ya risuna wa sunnar annabi ya yi wa manzon Allah biyayya ba daga kafa akan magana annabi to shi ma sai a mai biyayya ba za a daga kafa akan abin da ya faɗa ba dan an san abin da ya faɗa din sunna ne abin da manzo Allah ne ya faɗa amma magana ta zo tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo yana to yanzu abin da za a yi a mu yanzu za mu duba mu gani tukunna a za ku duba ku gani me za ku duba sai ka ce wani bokan duba rudu a jama'a wannan kuskure ne fa wallahi kuskure ne babba mutum idan ya wayi gari ya je kiyama ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina jin bayi da fuskar da zai iya haɗa ido da annabi ya ba da umarni a zo ana raba kafa abi ko bara abi ba ana jiran sai wani ya ce ayi sahabbai suke cewa ashe kun kusa a yi muku ruwan duwar watsu ashe kun kusa a yi muku ruwan wuta ana cewa Allah ya ce annabi ya ce kuna ce abubakar da umar sun ce har abubakar da umar bayi da matsayin da za a ce in Allah da annabi ya ce wai a kawo maganar su a gwara fa babu sai dai a ce abubakar da umar sun ce irin yadda Allah da annabi suka ce ba a sauraron su su ma in dai maganar Allah da maganar annabi ne ta zo zance ya kare idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami na'am malam
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب الله يكتشف ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة تبس منبا وموسى الكتاب شيني التوراة الكتاب هنا بمعنى التوراة دي دي كده كتشي ولقد آتينا موسى التوراة حقيقة من باوى موسى التوراة ده اللي تافن ده الله باوى أن موسى شيني مي التوراة فاختلف فيه sai suka yi sabani su mabiya annabi Musa sai suka yi sabani a cikin attaura din famin musaddiqin bihi wa mukaddib wasu suka gaskata attaurar suka yi imani suka bita wa mukaddib wasu kuma suka karyata ta shine faktulifafi kamar yadda mutanen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka yi wa alkur'ani wannan ta'aziyya ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Muhammad ka yi haƙuri kamar yadda annabi Musa an turo shi da attaura mutanensa sun rabu kashi biyu akwai 'yan taurin kai da ba su bi ta ba akwai wanda suka yi imani suka bi ita attaura ɗin to kai ma mutanenka akwai taurararru ɗaurarru an ɗaure su ba su son gaskiya sun ki su bi ƙur'anin wasu kuma sun yi imani da ƙuranin sun gaskata shi Allah madaukin sarki ke cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan kalma da ta gabata daga ubangijinka ba ita ce kalmar da Allah ya yi alkawari zai jinkirta azaba da kifarwa da halakarwa ga wannan al'umma ta Muhammadu da ba dan ita ba laqudiya bainahum da tuntunin da an yi hukunci an yi musu azaba an kammala da su kansu al'umma wannan annabi ta nama masallar salama da suka gare ta qur'ani to amma sabakat kalimatun min rabbika kalma ta gabata daga ubangiji Allah ya yi alkawari bai saba ba manzon Allah ya roƙi Allah cewa ya ubangiji na kada ka halakar da al'ummata kamar yadda ka halakar da al'umman sauran annabawa waɗannan annabawa da muka ta karanta muku tarihin su kisarsu da labarinsu a cikin suratu hud to annabi ya roƙar wa al'ummarsa alfarmar cewa su ɗin kar a kifar da su ya zama ba labarinsu tunda su ne na ƙarshe a jinkirta musu har zuwa tashin kiyama to shine walaula kalimatun sabaqat min rabbik da ba dan kalma da ta gabata daga ubangijinka ba cewa Allah madaukin sarki yayi alkawari bai zai halakar da al'umma gabaki ɗaya ba a laqud ya bainahum da ba dan haka ba da tuntunan da an kammala a tsakanin su ay la uzibu fil hal wa furiga min azabihim wa ihlakihim da tuntunin an yi musu azaba a wannan hali a wannan yanayi kuma da tuntunin an gama labarin su wa innahum lafi shakkin minhum murib lalle su suna da shakka akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shakkar da take wato mawqi'un ne fi ribati wa tuhma wanda suke shakka da tuhuma akan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama muna roƙon Allah ya bamu cikakken imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kala biyu ce akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa duk wani mutum da ka sani a wannan al'umma yanzu a wannan zamani wanda bai yi imani da muhammadu ba mana baya musulunci yana cikin ummatul da'awa dan Allah ya turo shi ga annabi dan Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi da yahuda wannan zamani da kiristocin wannan zamani da yan baru wannan wannan zamanin da waɗanda suke gasu gasu nan ne dai duka wannan sunan su ummatu da'awa ma'ana annabi Allah ya turo shi ya yi musu da'awa amma ba su yi imani ba akwai ummatul ijaba al'ummar da ta karɓi saƙon annabi din ta yadda ita ta yadda da ƙur'ani ta yadda da sunna din ta yadda da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a cikin al'ummar da Allah ya turo annabi Muhammad din ba duka ne kenan suka yi imani Qur'anin ba dukkan mu nan da musulmi da kafiran mu duk al'umma annabi Muhammad ne yayi me yasa aka ce mu al'umma annabi Muhammad ne saboda mun zo a zamanin annabi Muhammad kuma wala nabiya ba'dahu babu wani annabi a bayan shi to sai muka zamanto ummatu da'awa waɗanda ba su yi imani ba ummatu da'awa wanda suka yi imani kuma suka karbi abinda annabi ya zo da shi sunan su ummatul ijaba to lalle shi ma din annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mutan ya gamu da mutanen da suka taurare masa ba su karbi sakon da Allah ya turo shi ba to shine Allah yake cewa wa inna kullan wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir sai Allah yake cewa wa inna kullan wa inna kullan lallai dukansu kowanne daga cikinsu a wata kira'ar wa in kullan a maimakon wa inna kullan kira'ar ibn kasir da nafi da abubakar wa in kullan a wannan kira'ar habs kuma da sauransu wa inna kullan abinda ake nufi kowanne daga cikinsu layuwaffiyannahum lallai ubangiji wallahi zai cika musu aikinsu duk abin da mutum ya yi na aiki in kayi na alkhairi zaka gani Allah baya zaluntan bawa kuma Allah baya tauye wa mutum ladansa kayi abin kirki wai ka je kiyama kaga an maka dungushe la mai barna ma zai gani la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum Allah zai cika musu sakamakon aikinsu kalmar amalan ana nufin jaza'a amali sakamakon ayyukansu innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah mai ba da labari ne dangane da abin da mutane suke aikatawa babu wani wanda zai zo kiyama face sai Allah ya karanta mai abin da ya gaba daya dalla dalla filla filla kuma Allah ya tambaye ka ya ce kai kai ko ba kai bane bawa zai ce ya ubangiji ni ne ina neman rahamarka da suturarka idan ya ga dama Allah din ya yafi idan ya ga dama kuma ya ƙi ya yafi ranar kuma ba a yi masa tilas daman daman kullum ma ba a yi wa Allah tilas sai abin da ya ga dama ƙarya ta ƙari babu wani istighfari da wani zai yi a rangwanta masa a yafe masa sai abin da Allah ya ga dama ya yanke hukunci kurum kuma dama wannan shine adalcin ai ya jinkirta mana malam malam tun da aka yi duniya ake wazi ba a daina yi ba yanzu ma ana yi gobe ma za a yi jibi ma za a yi har izuwa ƙarshen duniya masu wazi za su yi ta wazi sannan kuma tunda aka yi duniya din ake saba wa Allah ana wa'azin ana saban Allah za a yi yau wazi kuma za a saba wa Allah yau din gobe ma za a yi wazi kuma gobe ma za a saba wa Allah din jibi ma za a yi wazi kuma gata ma za a saba wa Allah din wa'azin baya hana mutane saba wa Allah kuma Allah yana kallo kuma ya yi haƙuri ya yi jinkiri ya yi ta ɗauke mana yana mana ɗaukar ɗauki ɗaiɗai yau wancan ya mutu bayan wata biyu wata uku sai a ce wani ya bi shi yau wannan ya mutu bayan shekara ɗaya sai a ce a ga wani ma ya tafi tsakanin su da wani shekara guda cif cif haka ake bi a ɗauki wancan a ɗauki wannan a ɗauki wancan a ɗauki wannan a ɗauki wancan a ɗauki wannan a ɗauki wancan a ɗauki wannan sai an ɗauke kowa akwai ranar da za a zo kuma ba ma wai ɗauki daidin za ba ƙaho za a hura an hura kowa ma kwanciya zai dan wani bayi da ma mai gatar da zai binne shi ya mutu a yi yanzu ne ake samun daman binne mutane ko akwai lokacin da in aka busa kafan kowa ma kwanciya zai Allah ya zo ya sa a naɗe masa wannan ƙasar ya shimfiɗa wata ƙasa sabuwa da za a yi hisabi a kanta ba a yi zalunci ba dan adam bai zo yi barna ba bai sha giya a kanta ba bai yi zina a kanta ba bai yi caca a kanta ba bai yi cuta a kanta ba bai yi shirka a kanta ba bai yi kafirci a kanta ba sabuwar ƙasa Allah kuma zai zo shimfiɗa ta daman shi ya shimfiɗa wancan ɗin wal arda madadnaha wa alkaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij daman muka shimfiɗa ƙasar inji Allah muka jajjefa duwatsu kai wani abu sai ubangiji la ilaha illallah ka ji fa wal arda madadnaha yace kasan ba mu muka shimfiɗa ta ba ka ji wannan kasan fa shimfiɗa ta akai da babu ita aka shimfiɗa ta kamar yadda zaka shimfiɗa taburma ba wala ko to yace mu muka shimfiɗa kasar wa alkaina fiha rawasiya muka jajjefa yan duwar watsu me yan duwar watsu waɗannan tafka tafkan duwatsun da kake gani na billiri na kaltumbu na kwatarkwashi na ina tafka tafkan duwatsu na uhud na wane ne na menene manya manyan duwatsun wai sai Allah ya ce muka jajjefa su kuram dama me amfanin duwatsu a bayan ƙasa turaku ne ai suna kafar da ƙasa ne su rike ƙasar ta zauna idan ka shimfiɗa tabarma idan naɗaɗɗiyar tabarma ce ta daɗe a natsa tana a naɗe tana da buƙatar ka samun mata dutse da zaka danne ta ko tana da buƙatar ka samun mata wani abu da zaka danne ta ko to Allah da ya zo shimfide ƙasar ya zube ƙasar sai ya ɗauko ƴan duwar watsu shi a waransa ƴan duwar watsu ne ya jajjefa kur ki jajjefa don ƙasar ta yi mai ta yi balansi wani abu sai ubangiji ya ce kuma mu muka tsirar da duk abin tsiro dawa komai ya ba wata bishiya ba wani itace mai tsawo ko gajere babu Allah da shi ya tsitsirar ya samar da koguna ya samar da ruwa ya ce ƙasa ta sha ruwa ta kumbura ta fitar da tsiro ta yi bishiya a samu inuwa dabbobi su ci ɗan adam ya ci a samu iska idan aka koro iskar isu waɗannan bishiyoyi da itatuwa sai Allah ya ba su wata rariya da matata wata filta da idan Allah ya sako iskar saboda za ta ɗebo da ƙura da datti da menene to wannan bishiyoyi ɗin su suke tace iskar shine yanzu kake ga muke shan fresh air za ga yanzu muna shan iska ba wani kura ba da ti saboda idan iskar ta taho to wannan bishiyoyi din da kuke gani shine yake tsare dukkan wani datti da wani kura da wani menene sai ya kare akan itatuwan mu din sai a bamu tacacciyar iska amma ba za ka fahimci wannan jawabi na ba sai ka zauna a wurin da yake sahara ne idan ka je wurin da yake sahara ne to idan iskar ta taho da ƙurarta da komai suke shanyewa to shi yasa dole suke da bukatar su daura rawani suke da bukatar su rufe hancin su saboda iskar musamman ana samun ƙura ƙura ta taho ka kasa gane daga ina ne amma mu din Allah sai mana ni'imar bishiyoyi ba shine kake ganin masana daji suke cewa ana jin tsoron kwararowar hamada a daina sare bishiyoyi ba an hana faskare bishiyoyi masu zuwa itace suna sare bishiyoyi a daji aka ce a rinka lura in an sare wannan to a bar wannan saboda bishiyoyin da Allah ya zuba su a bayan ƙasa suna da amfani to haka duk wata halitta ta ubangiji idan ana maka analysis ma'ana ana fitar maka da abun filla filla dalla dalla to zaka ga amfanin su duka wannan malam ana yi ne dan mu dan mu gaskata ubangiji kuma mu bi dokar Allah تبارك وتعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير للي الله مباد labari ne ranar tashin alkiyama dangane da abin da bayi suke aikatawa sai me kuma فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير sai Allah yake magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fastaqim kama umirt yani istaqim ala dini rabbika ya Muhammad ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ka tsayu ka kafu akan addinin ubangijinka wal amal bihi kai aiki da shi wa du'a ilai kai kira zuwa ga wannan addini kama umirta kamar yadda aka yi maka umarni tsayu inda aka ce ka tsaya yi aiki da addinin da aka umarce ka yi kira yi da'awa ka karantar da mutane zuwa ga wannan addini din wa man taba ma'aka da kuma duk waɗanda suka tuba tare da kai suka yi imani tare da kai kenan kalmar man taba ma'aka ai man amana ma'aka da wanda suka yi imani a tare da kai su ɗin ma dai su tsayu umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda yake cewa الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي يا جماعة استقامة شين متين يتسيو أكم أمرني دهني kada mutum ya rinka ainihin wato karkacewa idan an ce yi aikata karka aikata tsayu to wannan shine al-istiqama Allah ubangiji ya umarci manzon Allah da ya samu istiqama shine ya tsayu to kai ma kuma an umarce ka riwaya ta zo daga sufyan ibn abdullahi saqafi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka gaya mun wata kalma a musulunci da ba zan tambayi wani mutum kafin kai ba bayan kai ba afwan manzo Allah yace da shi to ga kalmar qul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka yi imani da Allah sannan kuma ka tsayu akan imani da Allah da kai wani hadisi imam muslim ne ruwaito shi imam bugawi a cikin sharh sunna da sauran malaman hadisi annabi ce in kai imani to ka tsayu akan imani ba raba kafa jama'a ba magana 50-50 ba muna bin Allah muna saba wa Allah a'a muna imani muna kafirci a'a muna musulunci muna fasikanci a'a muna zuwa masallaci muna kin zuwa a'a muna mata aure muna karuwanci a'a dole a bi hanya daya muna cin halal muna cin haram mun samu a'a ya halal ya haram ya hagun ya dama kurum to shine ake so ka zamanto wato kana kana tafiya straight forward ba kaucewa ba waiwaye ba rawa ba karkada ba canja sheka ai musulunci kwaya ɗaya ne sunna kuma kwaya ɗaya ce to me kai ka na yawo yau ka je wacce kungiya ka zauna shekara biyu uku kaga kai ba kanta ka ce kai bari tsallaka wata bayan shekara biyu nan ka tsallaka ka shiga wata kungiyar ka ji har an baka shugabanci ka dade ka dade ka dade ka san sirrin ta ka ce kai ka fita yau ka koma kana tare da waɗancan bayan wannan kuma shekara ɗaya shekara biyu sai ka tsallaka kuma yau kana tare da su waɗancan a'a sas istaqim kama umirt ka tsayu kamar yadda aka umarce ka addini kwaya ɗaya ne a yau muna tare da suwa ne an ɗan bata masa ba a masa daidai bai kuma ya ce ya koma gurin suwa ne daga nan kuma kani na koma can daga nan kuma kai to ni can zan koma ya jama'a istiqama shi istiqama a tsaya tas hanya ɗaya alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama seti ba kwana abi sunna tsab bid'a kuma sam tauhidi gyam shirka kuma kul ba raba ƙafa ina jaddada muku wannan saboda duk mutumin da malam bai samu istiqama ba to za ga yana yawo Allah yau wancan ya kwashe shi shi kai ni ban gane musu ba ba jibi kuma ya tsallaka can saboda baka da manhaj baka da method da kake tafiya a kansa baka da tsari da ka doro a kansa duk wanda ya tsaya akan tsarin alkitabu wa sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama to la za ga malam a tsaye yake kowace guguwa ta zo yana nan akan manufarsa baya kaucewa sai dai wasu kauce masa ko kowaye zai je dawo wannan wurin inda yana neman gaskiya to Allah ya kawo mu zamanin da shi kansa harkar addinin harka ce kawai siyasa ma ta shiga ciki siyasa malam mutane ba sa tsoron Allah malam sun shigar da siyasa a cikin addini da son zuciya da rashin gaskiya da son ra'ayi da yayi a mu muna tare su wani a ba ruwanmu da wani a mu wani muke yi fa gaskiya mu ba ma yin wani kada Allah sa ku yi kaga kai abin da ya kamata ka yi kullum ka ce mu wallahi muna yin alkitabu sunna ka huta amma yau sun ɗebe ka sun loda ka can amma wane muke yi wane ya je yayi wani abu kuma ka jama'a akwai matsala fa to a dawo to an dawo ko ana tafiya ana tafiya ka a nan din ma akwai matsala to yanzu jama'a za a yi mu dan karkata dinan mu gani haka ana tafiya ana tafiya ce ka nan din ma fa ba kanta ayya ka tsaya akan Allah ya ce annabi ya ce duk mutumin da ya zo ya faɗi wani abu ko ya kawo wani ra'ayi kurin a ɗora shi a sikelin alkitabu sunna kawai ga abu mai sauki ma nan amma bin sai na da wahala yanzu shekara kaza muna tare su wani kaza kaza kaza al'amura suna ta gudana kuma yanzu a zo a ce mana wai kaza kaza an gano wani abu me yasa da ba a gano ba haba ustaz haba malam kowa yadda take hannunka shekara goma sha biyar da ta wuce ba ba irin ta kake rikewa ba tafka tafkan wayoyi nokiya muke riga duk sun fasa mana aljifai amma yanzu an ci gaba wata waya karama ake kawai da print saboda akwai wayewa ana bincike to komi da ka sani ana bincike ana karatu ana research zai iya yiwa yanzu yanzu nan kana kan wani abu bincike na ilimi ya nuna cewa ba daidai bane sai ka canja kuma da ma ya kamata ku gane fa addini fa ba na wani mutum bane fa wallahi duk rawanin mutum duk carbin mutum duk dadewar mutum yana gogawa kowaye shi wallahi addini ba nashi bane addini na Allah ne shi yasa ya ce inna dina inda Allahil islam addini amintacce karɓaɓɓe a gurin Allah shine al-islam musulunci so ba wani magana wani ya zo ya kaka gida ya mamaye ya kame ya rike ya handame mu sai mu mun ba mu ba wanda baya yin mu ba zai yi ba hawa ba zai yi mai ba ba zai yi mai ba me ba zai yi ba ya kamata mutane malam a sakewa mutane mara a basu su bi alkur'ani da sunna malam a daina dora mutane akan ra'ayi ina gaya maka wannan magana ka ji daɗi ko kar ka ji daɗi ta yi maka kyau ko kar ta yi maka kyau wallahi ita ce gaskiya kuma dole sai an dawo kanta ra'ayi da son zuciya da muka shigar da shi cikin addininmu wallahi ba za mu je ko ina ba an ɗauki shekaru ana ta tsine wasu ana ta la'anta wasu ana ta zagin wasu ana ta kafirta wasu ana ta kaza din to sai kuma gashi abu ya zo ya gagara ga gaskiya ta zo ta ki biyuwa saboda ra'ayi san zuciya ya akhi waina nadhhab namshi wain ina za mu je mu yi hakuri mu dawo kan gaskiya yasa ga sahabbai suka hutar da kansu su babban wanda yake gaban su daman annabi magana kowaye za su duba su ce to ya ta annabi ya aka yi sai sun hada sun gani kowaye in ya faɗi magana ta saba manzo Allah sai a bashi haƙuri imamu malik imamu darul hijra yace almajiran sautan yace ya ku jama'a duk lokacin da na faɗi wata magana sai aka ce ga abin da annabi ya faɗa kishiyar ta ne sabanin abin da na faɗa yace ku ɗauki zance na ku rabka shi a jikin bango ku buga magana ta a jikin bango kuma kar ku yadda ku ce maliku ne ya faɗa ina ni annabi ya faɗa kuma a ce ni ma na faɗa kaji masu tsoron Allah ko kaji masu takawa ko a danganta masa magana ma ya ce bai yadda ba Allah ya mana mai kyau ubangiji tabaraka wata'ala muke nema ya ba mu istiqama wannan istiqama din malam halitta tafai aka rubuta akan istiqama tsayuwa akan manufa tsayuwa akan aƙida tsayuwa akan tafiya ka zama kana da manufa very firm mai kwari inda aka je aka juya ba za ka je ko ina ba idan ka kafe rodinka ko ka kafe gininka ko ka kafe karfanka duk iskar da za ta kada yana nan yadda yake ko ba ka bane saboda yana da istiqama idan ka zo ka kafa gofa ko ka kafa pole waya aka yi guguwa a gari aka ɗebe kwanukan gidan mutane rushe aka yi rusau ruwan sama ya zo aka yi ta rushewa duk ginin da ya kafu ya samu istikama za a gan shi yana nan daram daɗam duk pole wayan da aka kafa ta ta kafu ta sha siminti ta sha dutse ba wata iska da take girgiza ta saboda mai ta samu istikama to yanzu shine abin da ake da bukata ya kai dan wani ka samu mai istiqama a cikin addinin ka ka tsayu gam babu kafa babu dagawa babu gudu babu ja da baya duk yanda aka je aka dakace mu dai muna nan akan abin da Allah ya ce da abin da manzo Allah ya ce ya za ya za ya ku je ku je ku dawo shikenan ka huta Allah ya hutar da mu mu je malam ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون a cikin ayar can nan Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka samu istiqama da kai da wanda suka yi imani tare da kai wala ta tagau kada ka wuce gona da iri kar ka ƙara wani abu dangane da abin da aka umarce ka ko abin da aka hane ka shine la tatagaw ay la taglu fatazidu ala ma umirta wa nahait kada ka wuce gona da iri kai ƙari innahu bima ta'maluna basir lalle Allah tabaraka ta'ala mai gani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa kawai mai dan adam yake aikatawa wallahi Allah yana ganin shi la yakhfa alaihi min amalikum shay jama'a ba wani abin da yake buya ga Allah cikin ayyukanku ko daya babu Abdullahi dan Abbas yake cewa kai ma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aya hiya ashaddu alaihi min hadhihi al-aya babu wata aya da Allah ya saukar wa manzo Allah mai tsanani a kansa irin wannan aya din yanda Allah ya ce ka tsaya fa inda muka ce da kai ka tsaya ya Muhammad jama'a ku kula fa annabi Muhammadu aka ce ya tsaya a inda aka ce ya tsaya fa kada ya rawa kada ya fada can ya fada can fa aka tsayar da shi kuma Allah ce wala ta dagau fa kaffa kai kari ka kara wani abu cikin abin da muka umarce ka ko abin da muka hane ka kamar da Imam Al-Baghawi ya faɗa Allah ya masa rahama Abdullahi da Abu sai shi kai wannan aya tana da tsanani akan Annabi sallallahu alaihi wa sallama abu huraira ya ruwaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da riwayar bukhari ta zo ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ad-dina yusrun jama'a wannan addinin fa sauki ne da shi walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba ba wanda zai tsananta a cikin wannan addinin kowaye face sai wannan addini ya rinjaye shi fasaddidu wa qaribu wa abshiru jama'a ku yi daidai ku kwatanta ku yi daidai ku yi kokari ku kwatanta yin daidai sannan kuma albishirin ku ku yi bushara wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'un min ad-dulja ku nemi taimakon ubangiji da yin sammako yayin da za ku tafi neman abinci ko aiki da kuma fita da yammaci yayin da za ku yi wani abu na dare da kuma amfanuwa da wani bangare na dare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan wannan addini kar wani ya tsananta wa kanshi duk wanda ya ce zai tsananta a wannan addini wallahi wata rana sai ka ganshi addini ya rinjaye shi da yawa mala akwai mutanen da sun ɗebo ta da zafi da zafi da zafi da zafi su kansu suna riƙewa abin yana ƙona musu hannu amma yanzu ina wallahi masallaci ma ba sa zuwa suna nan shine walayyu shadda ahadun ko walayyu shadda dina ahadun illa galaba ba wanda zai tsananta a cikin wannan addini wallahi sai yarin jaye shi ka bi sannu dai inda aka ce kai tsanani tsananta wurin sauki sauƙaƙa wa mutane ka bi sannu kakka zo ka tsananta wa kanka ka tsananta wa iyalinka ka tsananta wa 'ya'yanka tsananta makotanka abin ya zo ya gagare ka ka ɗebo da zafi ka yi taɓararwa mutane kaulasa duk ka zubarwa kowa ka ce kowa ma arne ne kai kaɗai ne musulmi daga kai sai jama'a ka kuma daga baya ka zo ka ce kai wannan dai ba daidai ba ne to ka tafi hankali daman me yake damana gaggawa da ra'ayi da son zuciya ba ka magana da makocinka kwata-kwata me bambanci saboda waya aƙida ku ba ɗaya ba ba ka kula shi kai da ka fito ba za kula shi ba kana ganin sa zaka wuce kuma ka manta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da makota yahudawa ma in ba su da lafiya ma har garshe su yana zuwa yana yi to shi ba wannan dan uwan naka fa musulmi ne fa yana sallah an dai samu bambancin fahimta tsakaninka da shi kai din kana ganin sa shi kafiri ne shi kuma yana ganin shi musulmi ne ba kafiri bane saboda dalili kaza da kaza da kaza la'alla Allah ya fahimtar da kai wani abun da shi kuma bai fahimta ba yi masa addu'a jawo shi kusa da kai har Allah ya sa ya gane to maka fasa shi ka baza shi ka ce shi ba kowa bane kai din kuma ba zuwa kai ka biya kuɗi aka baka shiriyar ba ba kuma karfin tuwo da na dawa ka bude ka je ka karbo shiryar ba Allah ne ibaka to baka sani ba kuma zai iya kwace ta ka shiryar ya ba wancan wanda ka gama ka gama la'antarsa to shi yasa sai mutum ya bi a hankali ya mu'amala mai kyau akwai wanda suka ɗebi shekaru ba sa yin magana da iyayensu saboda kawai an samu bambancin fahimta baya magana da iyayensa saboda ya je wani malamin sa dan zafi dan taratsi ya ce ka daina kula shi kuma duk malamin da zai ce ka daina kula mahaifinka ko me yake ko gunki yake bautawa wallahi bai baka fatawa ta daidai ba yi masa magana kai kokari kai mai da'awa hatta wanda ba musulmi ba yana da haƙƙi akan mu je mu kira shi mai mai mu'amala mai kyau ka duba ba yahude fa iya kafirci iya rashin mutunci iya shirka ba yahude mala amma wallahi ba yahude ne ya zo ba shi da lafiya annabi ya je gaishe shi har gida kuma annabi ya tallata masa musulunci yaron nan ba yahudi yaro ne matashi ya kalli baban shi ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka musulunta karbi musulunci sai yaron ya duba babansa sai babansa ya ce da shi atai abul qasim ka bi baban qasim kawai yaron nan sai shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida annan muhammadu Allah ba bauta ba cancanta in ba shi ba sannan annan muhammadu manzon Allah ne kawai sai ya zama musulmi manzo Allah ya fita yana murmushi yana alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar godiya tabbata ga Allah da ya kubutar da shi daga wuta ba yahudi ne amma annabi ya je har gidan shi ya gaishe shi saboda me human relation kyakkyawar alaka da zamantakewa ga wanda yake ba ku samu fahimtar juna da shi ba ya fahimce ka in alheri kake dauke da shi yi masa mu'amala mai kyau don ya fahimce kai dawo ya bi ka mu fa addinin mu fa tallata muke a shigo ba wai koran mutane muke yi ba ba wani abu ne na kaka ne a mu mu daga mu sai mu ne in ba mu ba mu kaza a ba wani wannan magana kiran mutane ake yi a shigo a shigo a shigo a shigo ko ba ka bane ba malam inda ba dan ana zuwa ana kira ana kira ana a shigo a shigo din ba da ni da kai da muna tare anan wallahi da mun fahimta ba so jama'a yan uwanmu suna da hakki a kanmu mu musu kyakkyawan mu'amala mu fahimtar da su hanya ta kwarai Allah ya ganar da mu wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar Allah tabaraka ta'ala yake cewa kada ka karkata zuwa ga wanda yake ko waɗanda suke azzalumai Abdullahi dan Abbas yake cewa ai la tamilu kada ku karkata kalmar rukun tana nufin karkata shine al-mahabba wal mailu bil qalbi ga soyayya ga kuma karkata da ainihin mai zuciya la tardu bi amalihim la tardu bi amalihim kada ku yadda da ayyukan azzalumai inji imam abul aliya kada ku yi musu da'a kada ku karkata zuwa ga azzalumai fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya ba ku da wasu fa waliyai majibinta al'amari in ba Allah ba ba ku da awan masu taimako da za su taimaka muku ba ku da wanda za su tsare ku daga azabar ubangiji sun malatun sarun sannan idan Allah ya kama ku kuma gaskiya babu mai taimakon ku so ku tsaya ku bi Allah ku rike gaskiya Allah ya taimake mu na'am malam وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين sai Allah ya sake cewa manzo Allah wa aqimi salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl ka tsayar da sallah ya kai Muhammadu safiya da maraice shine tarafayn nahar al-ghadatu wal ashi malamai suka ce sallah asubahi da magariba ake nufi imamu mujahid ya ce tarafayn nahari sallah asubahi da kuma la'asar da azhar wa zulafan min al-layli sallar magariba da isha'i imamu muqatil yake cewa a tarafayin nahar abinda ake nufi sallar asubahi da azahar sallar la'asar da magariba shi ma taraf ne zulafan min al kuma sallar isha'i wasu malaman suka ce sallar asubahi sallar la'asar duk tarafayin nahari ne zulafan min al kuma magariba dai da isha'i abdullahi dan abbas yake cewa tarafun nahari al-ghada wal ashi safiya da maraice sallar asubahi da sallar magariba umarni ake barwa a tsaya a yi sallar asubayi a yi sallar magariba a tsayar da su sannan a yi isha'i ma duka dai salloli ga baki daya zulafan min al-layl kalmar zulaf ana nufin wato hours sa'at lokuta na dare dan kun san akwai sallolin da a cikin dare ake yin su ko ga magariba dare ne isha'i ma dare ne sai isha'i kuma wani asubayi kuma wani bangare ainihin wato na kamar dare ya tafi gari kuma yana wayewa a wata kira'ar zulufan min al-layl a maimakon zulafan a kira'ar Abu Ja'far kenan innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna shafe munanan ayyuka a wato abinda ake nufi da kyawawan ayyuka suna shafe munanan ayyuka salloli biyar suna shafe laifuffuka da zunubi wanda duk Allah ya taimake shi ya tsayar da sallah kamar da aka ce da manzala aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl to ya aikata alhasanat me alhasanat jam'u hasana kyakkyawan aiki yadhibna sayyi'at me sayyi'at jam'i ne na sayyi'a to waɗannan kyawawan ayyuka to suna share zunubi wannan aya tana ga cikin dalilan da suke nuna cewa yin sallah biyar kadai idan mutum ya kula da su yana yin su akai akai to insha Allah zai rinka kankare mai zunubin shi ga wanda Allah ya taimake shi yake yin su a jam'i akan lokaci kamar yadda ainihin wato shari'a ta wato umarta wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi abul yasar kamar yadda imamu tirmizi ya kawo wannan hadisi a tafsirin suratul hud yace kuma hadisi ne hasan sahih garib wato wata mata ce ta zo tana sai da dabino mace ce take sai da dabino sai shi abu yasar sai ya ce da ita ai tana sayan dabino i'm sorry tana sayan dabino sai ya ce da cike bai ala zo mu dan shiga nan gidan akwai dabino mai kyau ya kamata mu je ki dan siya a wannan gidan in mun shiga da ke za ki samu dubino mai kyau zo mu je in kai ki siya sai ta shiga gida tare da shi wannan bawan Allah ya ce muna shiga gidan nan malam sai na kwance-kwance na dan fake ta kawai sai na sumbance ta subhanallah daga cewa ga dibino a zo a siya ka kama 'yar mutane ka sumbance ta ya ce kawai sai bakin cikin damuwa abun ya dame shi a zuciya ce kai yanzu wannan abun da na yi na kyauta kuwa ban kyauta ba ya ce sai na je gurin abubakar na ambata masa sai ya ce to abubakar kenan ya ce to to ka rufa kanka asiri ka tuba ga Allah kawai ka je ka sake ga kuwa ya ce kai wannan abun sai na ji kamar zai fata wannan ba taimun ba na wuce gurin na umar ya umar kaji kaji ga wata mace ta zo tana sayan dibino ne ce mu dan shiga gida nan shiga na dan sumbance ta sai umar ya ce kai usur ala nafsika wa tub ka suturce kanka ka tuba zuwa ga Allah ya ce ni fa sai na kasa hakuri na ce kai ni ba ni je gurin manzon Allah ma gaba ɗaya kawai in je in gaya masa ni fa wannan abu kaga imani ko yayi abun kuma ya dame shi to haka malam imani yake mutum zai zo ya aikata abu malam sai ka zubar da hawaye kana kuka me yasa ka aikata kaza wanda tsautsayi yasa ya je zina da mace ko ya je kama mace ko ya wani abu da mace wanda bai kamata ba wallahi idan ya zo ya zauna malam in dai akwai imanin malam sai ya zubar da hawaye saboda malam kana tunanin wato kada wata ran Allah i tozarta ka wata ran Allah i kunyata ka kuma da wuce fuska zaka ga Allah ka san wannan abun bai da kyau haram ne ka je ka kama yarinyar mutane ka rungume ta ka sambance ta ka yi mata kaza ai babu daɗi kawai sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bashi labari ya ce kaji kaji kaji abin da na yi ya ce manzon Allah ya ta gaya masa magana ya ce kawai sai da na jima gaba ɗaya ina jin nikan na zama dan wuta annabi bai masa da sannu ba kawai malam bayan manzo Allah ya gaya masa magana sai annabi ya kifa kai haka wato shi kansa abin bai mai daɗi ba saboda ba daɗi malam kamar kanwarka ce wani shiga da ita wani guri ya kama ta ya mata wani abu malam bai ba bai ba kaji wani an yanzu wani ana ba da fatawa yana can wai da azumin nan yana kiran matar wani wai yana keɓancewa da ita wannan ai maganin sa faskare annabi yana kiba kai haka an yi shiru a yi mun afuwa da Allah afuwan na ce faskare ko a tsoratar da shi da faskare ba wai a jibga masa faskare ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kiba kai kawai sai Allah ya saukar da wannan aya wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl inna innal hasanati yuzhibna sayyi'at aje a gaya masa maza maza je ta yin sallah salloli guda biyar ita sallah ita sallah dare da rana kyawawan ayyuka irin wannan na sallah suna shafi mummunanan zunubai sabon annabi suna gudu suka ce ya manzo Allah wannan aya ta shafi wannan mutumin ne shi kadai ko har da mu gaba daya manzo Allah ce ballin nasi ammatan ya shafi mutane ne gabaki daya duka kowa da kowa an shafe shi ba wanda ba a hada da shi ba mu je malam
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين yace ka yi haƙuri ka zamanto mai haƙuri lalle Allah tabaraka ta'ala baya tozartar da ladan masu kyautatawa duk wanda ya haƙuri Allah ubangiji zai mutunta shi ana gaya manzo Allah ya yi haƙuri akan abin da zai gamu da shi na cutarwa sannan kuma ya haƙuri akan ita kansa sallah din ma kamar da can yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Allah baya tozarta ayyuka na masu kyautata Abdullahi dan Abbas ke cewa Allah baya tozarta aikin dukkan mai sallah na'am malam فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين Allah ke cewa falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyya ina ma da kalmar falaula dinnan tana nufin fahalla ina ma da an samu wasu wato karnoni alqurun jam'i ne na wato qarn karnoni al'ummomi kenan wanda muka halakar kafin ku ulu baqiyya da an samu wasu ma'abuta da'a kalmar ulu baqiyya tana nufin ulu ta'a ulu baqiyya tana nufin ulu khairin ma'abuta alheri yanhauna anil fasadi fil ard suna hana yin barna a bayan ƙasa a samu bayan Allah masu barna a bayan ƙasa dama an samu cikin wanda muka halakar da su illa qalila amma ina ba a samu ba sai kaɗan daga ci wannan istisna'i ne munqati ma'ana ana nufin lakin qalilan an samu din amma kaɗan mimman an jaina minhum daga cikin waɗanda muka kubutar cikin mabiya annabawa aka samu masu hani akan barna a bayan ƙasa wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi azzalimai su kuma suka bi abin da aka yi musu ni'ima a ciki kalmar utrifu tana nufin un'imu azzalimai suka yi amfani da ni'ima da Allah ya ba su na mulki ni'ima na kuɗi ni'ima na sarauta ni'ima na lafiya ni'ima na ƙarfi ni'ima na sanin manya suka yi ta zalunci wa kanu mujrimina suka zamanto mujrimai kafirai Allah yana kwadaitarwa cewa ya kamata a samu bayin Allah a cikin ku masu hani akan barna ba wai ku yi barnar ba kuma daman sifar ku kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah shine sifar ku ku duba imanin wannan bawan Allah malam abin da ya tsoratar da shi ya firgita kawai faɗan sumbantar mace yayi malam ina ga mutanen da suke zuwa su kwanta da matan bayan Allah akwai fa yanzu mabarnacin da shi baya zuwa ya da karuwa baya yi zuwa da yarinyar unguwa zuwa yake samu matar aure ya ce shi ya fi son matar aure wallahi wata mata tana ba da labari take cewa mai gidanta in ya samu kuɗi kawai abin da ke cewa tab yau za a yi zina a garin nan wallahi malam ƙarar yake gaya mata ba wai tsoron Allah bane ba kai kake jin tsoron Allah ka je ka ji tsoron sa ka je kai ka ji tsoron Allah kai da kake ganin kana jin tsoron Allah je ka ji tsoron sa shi ba ruwansa da Allah wannan al'umma ai ana barna sai dai Allah kiyaye sai ce me وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون kaji alƙawarin ubangiji ubangiji ya ce cikin ɗabi'arsa ba ya kasance ba yana ainihin halakar da alƙura alƙarya ko alƙaryoyi Allah baya halakar da su bi zulmin wai saboda shirka dan sun yi shirka kawai wa ahluha muslihuna a cikinsu kuma akwai masu islahi akwai masu insafi masu adalci Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala yakan jinkirta azaba ga al'umma saboda masu islahin cikinsu kenan ƙasa tana rayuwa ne saboda malamai da bayin Allah masu tsoron Allah da suke hana ai barnan nan waɗannan ɗin da ake neman su a kashe waɗannan da ake nema a musu sharri a musu ƙage to Allah yana jinkirtawa ya ba da wata rahamar da jin ƙai a ci gaba dan cin moriyar rayuwa ko yaya saboda albarkacin masu islahin cikin al'umma da duk kowa zai rikide ya zama irin ku yan ta'adda mabarnata to da sai dai azaba dai ba za ma ta lissafi ba ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هكا.
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ya ce da ubangijinka ya soya Muhammadu da ya sanya mutane dukansu gaba ɗaya su zama al'umma ɗaya ala dinin wahid inda Allah ya ga dama da ba dan yayi niyyar yayi jarabawa ba duk mai mutane zai akan addini kwaya ɗaya amma ina dama Allah ya yi rayuwa ne don jarrabawa kuma jarraba za a zo a koya maka karatu a aji ko ga shi wannan ai ma bayani dalla dalla sannan a zo a rubuta ma exams in ka yi karatu ka kware ka fahimta ka ci to haka rayuwar duniya take rayuwar jarrabawa ce a kiyama ne za a yi makin din shine kowa zai gane ya ci wani percentage yake da shi to shi yasa Allah bai mai da al'umma ta zama addini ɗaya ba sai ya kawo addinin gaskiyan gashi sannan kuma ga addinai nan na ƙarya kuma sai ya baka hankali ya ce duk wanda yake mahaukaci ne baya iya rarrabewa ba mu ɗora masa nauyin shari'a ba amma mu za mu yi mu'amala ne da masu hankali wanda suka yi addini da hankalinsu suka zaɓa to ka tsaya ka zaɓi gaskiya ya ce wala ya zaluna mukhtalifin mutane fa ba za su gushe ba suna nan suna masu saɓani za a iya samun saɓani ala adiyanin shatta addinai daban-daban daban ba yahudi na nan ba nasare na nan ba majuse na nan ɗan kirista na nan wane ne na nan mushirki na nan ɗan ba ruwa na ma na nan suna nan illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangiji ya yi masa rahama fahadahum ila alhaqi fahum la yaktalifun waɗanda Allah musu rama su ne musulmi da ya shiryar da su gaskiya akan musuluncin su dai ba za su yi sabani ba sun yadda Allah ɗaya ne manzo Allah guda ɗaya ne Ka'aba ɗaya ce gabar ake kalla sannan kuma a bi Qur'ani a bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da daɗi ko ba daɗi وتمت كلمة ولذلك خلقهم Allah ce saboda wannan din aka halice su an halice su don a jarrabe su aina imam ashab ya ce na tambayi imamu malik dangane da wannan aya me ake nufi sai ce eh allah ya halicci mutane ne a duniya khalaqahum liyakunu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu suna aljanna wasu kuma suna cikin wuta haka allah ya ga dama khuliqu fariqan li rahmatihi ko khalaqa fariqan li rahmatihi wa fariqan li azabi wasu za su shiga rahamar ubangiji wasu kuma za su shiga azabar allah تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كو كو بكرنت با وتمت كلمة ربك للي كلمة أبنجدك تاتك me kalmar ubangijinka hukuncin ubangijinka ubangiji ya gama yanke hukunci cewa la'amla anna jahannama wallahi tallahi in ji Allah sai na cika wutar jahannama dam min aljinnati wan nasi ajma'ina da mutane da aljanu riwaya ta zo malam jahannama za a yi mata lodi aloda aloda aloda aloda za ta rinka kara tana kotin kotin kamar tana ya isa ya ita kanta fa za ta ce ubangiji an cika an cika an cika Allah da kansa zai danne ta mutane su sha wuta ta yi kar sannan a daɗa ɗebowa wata al'ummar a daɗa mai jibgata Allah alkawari ya sai ya cika ai ku kaga labarin yan wutan ga sunan da yawa a duniya kana kallon su ba sai an bata maka lokaci wajen sifanta maka su ma to sai ya ce mai malam wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak haka dai جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين duka wannan labari in ji Allah yake dukkan su gabaki da kullun na qussu alayka min anba'i rusuli duka muna baka labari muna kissanta maka labarin annabawa da manzanni ma nusabbitu bihi fu'adak wanda muke tabbatar da zuciyarka muna baka ne dan ka daɗa samun ƙarfin zuciya ba dan ka ɗori ta ba ba idan ka jaje baya ba ya rasulullah duk wannan labarai da muke baka kana da bukatar su ka ji labarin annabawa ka ji labarin al'ummomin da suka gabace su ko al'ummomin da suka rayu don mu tabbatar da zuciyarka mu tsayar da kai akan gaskiya litazdada yaqinan ala yaqin dan ka samu yaqini a bisa yaqininka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin annabawan nan sai kara masa karsashi ya ce kai lalle ya kamata yayi hakuri ga abin da annabi lutu ya shafa ma ga abin da annabi hudu ya shafa ma ga abin da annabi suleiman ya shafa ma ga yadda annabi salihu ya shafa ma to sai ya ji a ransa ni ma ya kamata na yi hakuri tunda yan uwana ne annabawa da suka wuce wa ja'aka fi hadhihi alhaq lallai gaskiya ta zo maka a wannan duniya kamar yadda imamu qatada ya ce wasu malaman suka ce a'a wa ja'aka fi hadhihi alhaq haƙiƙa bayanin gaskiya ya zo maka a cikin wannan sura ta hud mun yi maka bayani na gaskiya ya rasulullah a cikin wannan sura ka san wannan labarin muna ta karanta muna ji to kamar fa Allah yana ba manzo Allah labari ne ana ta saukan masa da wahayi kamar yadda muke ji muna ta gamsuwa shi ma haka yake ji sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da al'umma mu ma yanzu muka zo muka fa- muka amfana to a cikin wannan sura haƙiƙa lallai mun zo maka da gaskiya mun maka bayanin gaskiya Allah da kansa fa yace labarin cikin wannan sura gaskiya ne malamai suka ce kai gaskiya suratul hud ta samu ɗaukaka tunda Allah da kansa ya yabe ta ya ce ya zo da bayanin gaskiya a cikinsa ko da yake da duk sauran surori ma duk gaskiya ne ya zo a ciki babu wani zaurance ko wasa wa mau'iza mun yi maka wa'azi a cikin suratul hud wa zikra lil mu'minin da kuma ainihin fadakarwa da wa'azi ga waɗanda suke masu imani to sai ya bashi sako ya ce ya ce me وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون أها.
وانتظروا إنا منتظرون wa qul lil ladina la yu'minuna ga yawa waɗanda ba su yi imani ba ya Muhammadu i'malu ala makanatin ku je ku yi ta ala makanatin ku je ku yi ta aikin ku cikin nutsuwa ku tsaya yanda kuke ku yi ta aikin ku ba dai kun ce ba za ku yi imani ba to ku je ku yi ta aikin ku kamar yadda da aka faɗa can i'mal ala makanatik wannan tahdid ne tsoratarwa ne kamar ka ce wani ba dai na ce ka daina ka ki ka daina ba za mu haɗu da kai wani ba kana ganin cewa abinda nake gaya maka ba za ka bari ba to bismillah ka je kai ta yi kaga wannan tahdid ne tsoratarwa ne firgitarwa ne inna amilun Allah ce mu ma za mu yi ta aiki wantaziru ku jira abinda zai same ku ko abinda zai same mu ko in an yi magana da al'umma annabi Muhammad to ana nufin ko al'umma Muhammad ku jira rahamar ubangiji da za ta same ku inna muntazirun ku ce musu kuma mu ma muna nan masu jira dangane da azabar da Allah zai sauka muku ku da ba ku yi imani da Muhammadu ba kenan dai ma'ana dai a dunkule mu mu jira kuma ku je ku jira ba shi kenan wazi ya kare ba na faɗa kaki na yi bayani kaki na bayyana kaki ka fassara ni ka ce a kaza yake nufi to shi kenan ka jira ni ma in jira akwai ranar yin dillanci akwai ranar da za a haɗu ayi da wanda ya yadda da wanda bai yadda ba da wanda ya yadda akwai ranar haɗuwan ma da wanda bai yadda akwai ranar haɗuwan ba ma akwai wanda ya ce ma yau ai in ka kuskure ka je kiyama ma kai ka cuci kanka a to ina za ka makale to a haɗu ranar a gane kuskure to malam me Allah ya rufe a cikin suran nan sai ya ce me ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Allahu akbar Allah ya ce a ƙarshen aya cikin suratul Hud duk bayani da ya rufe kirib kaf sai ya rufe cewa walillahi ghaibu samawati wal ard jama'a abin da ke na gaibu oyayye na cikin sammai da wanda yake cikin ƙasai duk na Allah ne wa ilaihi yurja'u al-amru kulluhu al'amari kuma gaba ɗaya wa Allah ake mai da shi duk wannan bayani duk wannan sharhi duk wannan kisoshi duk wannan tarihi duk wai menene gaba ɗaya za a tattare ne a koma ga Allah ga saƙo fa'budhu ka bauta wa Allah shi shi kadai kaga ya rufe maka da bautar Allah ko tauhidi kenan wa tawakkala alai ka dogara ga Allah shi shi kadai da faɗin yayi bayanin tawakkalin amma ya da jaddada maka ka bauta Allah shi shi kadai wa tawakkala alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ya ku mutane ubangiji yana cewa ya kai muhammadu ubangijinka ba gafalalle ba ne ba rafkananne ba ne dangane da abin da ku mutane kuke aikatawa hadisi ya zo riwaya imamu tirmidhi a cikin ashama'il muhammadiyya wasu malaman sun inganta shi manzon Allah yake faɗa kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa sina Abubakar ya ga manzon Allah ya yi furfura a kansa da gemunsa duk da cewa furfuran manzon Allah sana samun kansa da gemunsa duka duka ba su wuce goma sha ba har ya bar duniya ya ce ya rasulullah me yasa ka kai furfura haka da karancin shekaru shekara 60 da wani abu sai annabi ya ce shayyabat ni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat yace ya abubakar yawan karanta waɗannan surori suratu hud da idza waqa'atil waqi'a da wal mursalati urfa da amma yatasaalun da idza ash-shamsu kuwirat waɗannan surori da suke magana akan kiyama da ƙarshen ɗan adam wallahi yawan karanta su shi yasa ma har na samu furfura saboda firgici da tsoro da damuwa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wannan shine karshen tafsirin suratul hud gobe kuma insha Allah zamu shiga cikin suratul yusuf mun gama hudu zamu shiga yusuf sunan annabawa ne ga baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu